أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɗanwa musulmi ci gaba da karatun da muke a wannan littafi mai albarka bal mai ɗimbin albarka sharhi na al'usul salata na al'allama sheikh muhammad bin salih al'uthamin rahimahullahu ta'ala yau muna shidda ga watan jimadar ula hijirar maza'ala sallallahu alaihi wasallama na da dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da ishirin ga watan sha daya miladiya na da dubu biyu da ishirin da uku sati da ya gabata mun karanci wannan gabobi inda malam yake cewa fa idza qila laka mal usul thalathatu allati yajibu ala al insani ma'rifatuha fa qul ma'rifatu al abdi rabba wa dina ina ga akan nan muka tsaya ma'rifatu al abd rabba za mu tashi kan dinin idan aka tambaye ka a matsayinka musulmi abu wasu asululluka ne guda uku wanda ya zamanto wajibi dukkan mutum ya san su za ka ce asali na farko shine mutum ya san ubangijin shi bawa ya san wane ne ubangijin shi sannan ya san addinin shi mas'ala ta uku ko asali na uku ya san wane ne annabin sallallahu alaihi wasallam kuma bayani ya gabata cewa wannan tambayoyi ko mas'aloli guda uku su ne gobe kiyama farkon abin da za a tambayi bawa lokacin da zaran mutane sun kai mutum sun binne iyalan shi da dukiyoyin shi sun komo gida suna ba da baya mala'iku za su tada shi za su mai wannan tambayoyi guda uku wane ne ubangijinka menene addininka wane ne manzonka sallallahu alaihi wasallam wanda ya sani zai ba da amsa wanda kuma bai sani ba zai ce ha ha la adri ha ha bin sani ba sami'tu nasu ya kolo na fakul na ji mutane kawai suna hudi ne ma na hudi ya zamanto wannan matsaloli guda uku abu ne wanda ya zamanto masu mutukan muhimmanci mutum ya san su kan wannan gaba da ya ce wa dinihi kala ai ma'arifatul asli thani shine sanin asli na biyu wa huwa dinuhu alladhi kullifa al'amala bihi shine addinin da aka ɗora mai nauyin aiki da shi addini addinin musulunci ba addini ba kawai na karatu ba tare da aiki ba ba addini ba ne kawai na na san shi amma ban na aikata shi a'a addinin musulunci za ka san menene ya kumsa kuma za ka yi ƙoƙarin aikata abin da ya kumsa shi ne cewa huwa dinuhu alladhi kullifa al'amal bihi shine addinin da aka ɗora mai nauyin aiki da shi wa ma tadammanahu min al-hikmati war rahmati wa masalih al-khalq kuma da abinda wannan addini ya kumsa na hikma da rahma da amfanu na al'umma na halitta nagarta duk abinda zai zamanto a ce wannan nagartuwa ne na mutum to addinin musulunci ya kumshe shi wa dar'il mafasid anha kuma addinin musulunci ya kumshi ture dukkan abin da ya zama to banna ne daga halitta musamman ma mutane qala wa dinul islam man ta'ammalahu haqqat ta'ammuli ta'ammulan mabniyan 'ala al-kitabi was sunnati arafa annahu dinul haqq addinin musulunci dukkan wanda zai yi tsokaci a kan shi tsokaci wanda ya ginu a bisa fahimta ta alkur'ani da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ingantatta to ya san cewa wannan shine addini na gaskiya kuma ka sa ido ka kalli yanayin addinai wanda ba na musulunci ba yaya suke za ka ga sun kumshi shirme ne da rashin tunani da ɗaukewa hankali da kaɗe-kaɗe da rere aglabin addinai bayan kuma bayan addinin musulunci abinda suka kumsa ke addini ne wanda yau za a ce abu kaza gobe a ce a'a wannan abu kaza da aka hudu bai dace da wani zamani wanda zai zo ba ko bai dace da wani lokaci ba sabanin addinin musulunci wa annahu ad-dinu alladhi la taqumu masalihul khalqi illa bihi addini ne wanda an fano na abiban halitta ba sa tsayawa su tabbata shi da shi idan mutum iya neman inda zai samu kwanciya hankali ya kiyaye haƙƙin wani wani ya kiyaye haƙƙin shi to sai a ƙarƙashin addini na musulunci wala yanbaghi an nuqisa al-islama bima alaihi almuslimun al-yawm kuma baya dacewa mu auna musulunci da abinda musulmi suke kanshi a wannan lokaci namu na barin tafarki da karantarsuwa ta addini na musulunci domin so tari zaka ga mutane in sun tashi hukunci kuma galiban wannan hukunci na zuwa ne a ƙalƙashin daga mikiya addinin musulunci za su ce ku kalli musulmi ku ga yadda suke yanzu wannan shine addini to ba haka nan bane ba addini baka auna addinin musulunci da halin al'umma yanda take yanzu fa innal muslimina qad faratu faratu fi ashiya'in kathira domin musulmi sun yi sakaci a cikin abubuwa masu yawa wartakabu mahazira azimatan kuma suka awaitar da abeban da Allah maɗaukaki ya hana ko manzon sallallahu alaihi wasallama ya hana abubuwa masu girma sun tsallaka dokoki na Allah maɗaukaki a kan shi hatta ka annal aisha bainahum fi ba'd al bilad al islamiyyati ya'ish fi jawin ghairi islami ha aka wayi gari wanda yake raye tsakanin musulmi musamman ma a cikin wasu garuruka na musulunci za ka samu kai ka ce bayya rayuwa a cikin wani yanayi na musulmi saboda lalacewar ɗabi'a ta musulmi da sakaci da al'amari da dokoki na Allah maɗaukaki wannan sai sanya in ka tashi yin hukunci na adalci to baka hukunci da addinin musulunci a bisa yanayin da ka tsinci musulmi a yanzu za ka yi ka karanci musulunci ne kuma ka mai hukunci ƙalwar dinul islami bihamdulillah addinin musulunci kuma godiya ta tabbata ga Allah dukkanta mutadamminun li jami'il masalihi ya kumshi dukkan amfano nagartuwa allati tadammanatha al adyanu sabiqatu wanda addinai wanda suka gabace su kumsa addini dukkan wannan abubuwa na kwarai sai tattaro ya kumsa kuma ya kawo wasu abubuwa daban wa'anda babu su a cikin wannan addinai wanda suka wuce قال متميزة عليها بكونه صالحا لكل زمان ومكان وأمة عند الدين المسلم تيشا بمبن سوران addinai, addini ne wanda ya dace wanda yake amfanuwa kowanne wanda ya dace da kowane zamani da kowane wuri da kowace al'umma yanzu idan muka duba krista akwai abin da suke cewa ancient testament da nouveau testament kamar sabuwar tsohuwar tsohin dokoki da sabbin dokoki a tsohin dokoki da suka duba sai suka ga ai akwai wannan zamani akwai abin da bai dace da shi ba sai suka yi sababbin dokoki addinin musulunci ba haka nan bane ba da yake wannan dokokinsu sun zo daga mutane ne addinin musulunci kuma ya zo daga Allah ne babu tufka babu warwara a cikin shi sai zamanto Allah ya san abin da ya dace da al'umma da mutane da aljannu da dabbobi a kowane lokaci a kowane zamani a kowane a cikin kowace al'umma kuma a kowane wuri wannan kadai addinin musulunci yake da wannan abu wa ma'ana kaunuhu salihan li kulli zamanin wa makanin wa ummatin أن التمسك به لا ينافي مصالح الأمة في أي زمان ومكان وأمة kasancewa shi addini ne wanda ya dace da kowane zamani da kowane wuri da kowane al'umma domin amfanin shi ya kasance tabbatacce ne a cikin kowane zamani a kowane wuri kuma haka na a cikin kowace al'umma anna tamassuka bihi la yunafi masalihal ummati cewa riko da addinin musulunci bayya kore nagartuwa ta al'umma fi ayi zamanin a cikin kowane zamani wa makanin da kowane wuri wa ummatin da kowace al'umma fadinul islam ya amuru bi kulli amalin salih addinin musulunci na umarni da dukkan abin da ya zamanto aiki ne nagari na kwarai wa yanha an kulli amalin sayyi kuma na hana hani ga dukkan mummuna ayyuka fa huwa ya amuru bi kulli khuluqin fadil addinin musulunci iya umarni da dukkan kyawawan halulluka wa yanha an kulli khuluqin safil kuma na hanawa da dukkan munanan ayyuka idan sai zamanto wannan ya sanya addinin musulunci ya dace da kowace al'umma ya dace da kowane zamani ya dace da kowane wuri qala wa nabiyuhu muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadha huwa al-asl ath-thalith asali na uku shine sanin mutum bawa musulmi ya san annabin shi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa ma'rifatul insani nabiyahu nabiyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa tahsulu bi dirasati hayatin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma bayan da za a yi mutum ya san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sani takameme sai da karatun rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai mutum ya koma ƙalƙashin sira ya karanci rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ghairi zalik nam wa ma kana alaihi min al-ibada sai ya koma ya karanci abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a kan shi na ibada wal akhlaq da kyawawan haluluka wa da'watu ila Allah da kiraye zuwa ga Allah azza wa jalla mai girma da buwaya wal jihad fi sabili sai ya koma karantar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi gwagwarmaya da kafirai saboda ɗaukakar da addinin musulunci wa gairi zalika min jawani bi hayati alaihi salatu wassalam da su koma bayan wannan na ɓangaren rayuwar manzon Allah wa'anda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi wali hadha yanbaghi li kulli insanin yuridu an yazdada ma'rifatan bi nabiyhi wa imanan bihi an yutali'a min siratihi ma tayassara fi hirbi fi حربه وسلمه وشدته ورخائه وجميع أهواله صلى الله عليه وسلم ما yake cewa dalilin haka ya dace ya zamanto bal wajibi ga kowane mutum wanda yake neman dadin sanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya dada imani da shi wajibin shi ne yayi karatu ya tsinkayo abin da yake siran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abin da ya sauƙaƙa gare shi na al'amarin yakin shi da zaman lahiyar shi da tsananin shi da yalwar shi da dukkan halolin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala nas'alullaha azza wajal an yaj'alana min almuttabi'ina li rasulih sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahira mala ya kare da wannan gaba iya mai roƙon Allah cewa muna roƙon Allah Allah madaukaki ya sanya mu daga cikin mabiyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin zukatanmu a hakanan a bayyananmu kuma an ya tawaffana ala zalika ya rasar da mu ya kashe mu akan wannan bin tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama innahu waliyuhu wal qadiru alai domin Allah madaukake shine mai iko mujibincin al'amar ne ko mai iko ne akan shi qala fa idza qila laka man rabbuk idan aka tambaye ka mai tambaya yazo ya ce ma wane ne ubangijinka ai man huwa rabbuka alladhi khalaqak wane ne ubangijin da ya halicce ka wa amaddaka ya arzuta ka wa addaka ya shiryar da kai ya shirya ka wa razaqaka ya arzuta ka qala fa qul rabbi allahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamina bi ni'mati ubangiji na shine allan da ya rene ni ya cancane ni kuma ya rene dukkan abiban halitta kuma da ni'imar shi wa huwa ma'budi laysa li ma'budin siwa kuma shine abun bauta na bani da wani abun bauta na gaskiya sai shi Allah qala ai at-tarbiyatu da yace man rabbuka fa qul rabbi Allah qala at-tarbiyatu tarbiya huwa ibaratun 'an ar-ri'ayati allati yakunu biha taqwim al-murabba lura ne al'amari ne na kulawa da cancana da kiwon abinda alladhi yaqumu biha taqwimul murabbi murabba wanda da shi ne wanda ake reno da cancana yake daidaita ya zama mutum nagari na kwarai wanda ake so a gani a samu wa yushiru kalamul muallif kalamul muallifi rahimahullah anna rabba ma'khuzun min at-tarbiyah kuma wannan maganan malam tana nuni cewa rabbakin nan an cirato shi ne daga tarbiya reno li'annahu qala allazi rabbani domin cewa wanda ya cancancane ni ya rene ni wa rabba jami'al alamin kuma ya rene dukkan alam shi kuma alam dukkan kuma bayan Allah alam ne ke na halittu shi yasa malamai suke cewa yan talakai yani halittu bi ni'amihi kuma wannan da ni'imar shi ce da falalar shi wa kullul alamina qad rabbahumullahu bi ni'amihi dukkan ɗan alam ɗan talakai to Allah madaukake ya rene su ne da ni'imar shi wa addahum lima khuliqu la kuma Allah ya shiryar da su da abin da dalilin shi ne aka halice su wa amaddahum bi rizqi ya zartar da su ya dada su da arzikin shi qala tabaraka wa ta'ala Allah wanda albarkacin suka yi waita kuma ya ɗaukaka fi muhawarati Musa wa Fir'aun a cikin sa'in sa ta Fir'aun da Musa da Musa alayhi salam da Fir'aun qala faman rabbukuma ya Musa Fir'aun ya tambayi Musa alayhi salam da shi da Harun yace wane ne ubangijinku kai Musa kai kana cewa ai ubangiji na ubangijinmu kaza wane ne wannan ubangijinku قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى yace ubangijinmu shine wanda ya ba kowanne abin halitta halittar da ta dace da shi thumma hada sannan ya shirya su qala fa kullu ahadin min alalamin qad rabbahu Allah azza wa jalla bi ni'ami kenan kowanne daga 'yan talakai tabbat Allah maɗaukaki mai girma da buwaya shi ya rene shi kuma da ni'imomin shi. Wa ni'amullahi azza wa jalla ala ibadihi kathiratun la yumkin hasruha kuma ni'imomin Allah maɗaukaki akan bayan shi suna da yawa bayyayuwa a ƙididdige su. Allah mai girma da buwaya na cewa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inda za a ce ku lissafa ku ƙididdige ni'imomin Allah a kanku, to ba za ku iya ba. Mutum shi karan kanshi ya tsaya, ya lissafa ni'imar da Allah maɗaukaki ya mushi wallahi ba ya iyawa. Domin akwai ni'imomin da a ɓoye suke ba san da su ba ma, sai da suka tabu a lokacin da za ka san ni'ima ce. Zahiri za ka ga Allah ya ma kai, ya ma ido, ya ma kunne, ya ma baki, ya ma halshi, ya ma kawa, ya ma ciki, ya ma kaza da kaza a zahiri. Akwai ɗumbo dubaban ni'imomin da Allah ya wa mutum bai san su ba. Na'am. Qala fallahu huwa allazi khalaqaka. Ina Allah madaukaki shine ya halice ka wa addaka yayi tanade ka ya shirye ka wa amaddaka ya zartar da kai ya dada ka da arziki wa razaqaka ya arzuta ka fa huwa wahduhu wahduhu almustahiqu lil ibada. Kenan sai kasance shine kadai wanda ya cancanci a bauta mishi. قال وهو معبودي ليس لي معبود سواه أي وهو الذي أعبده وأتذلل له خضوعا ومحبة وتعظيما شيني أبنجي جندا نكي بوتاوا nike kaskantar da kaina domin shi khudu'an da kaskantar da kai tazallul kaskantar da kai khudu shi ma haka nan kaskantar da kai wa mahabbatan da so ina kaskantar da kaina ina bauta mashi tare da kaskantar da kai kuma ina cikin son wannan abin da nake wa ta'ziman kuma ina girmama Allah a cikin wannan bauta da nake af'alu ma ya'muruni bi ina aikata abin da ya umarce ni da shi wa atruku ma yanhani an ina barin abin da ya hane ni game da shi falaysa li ahadun a'buduhu siwa Allah azza wa jalla ba ni da wani abin da zan bautawa kuma bayan Allah maɗaukaki, ba ni abin bauta, ba ni da abin bauta kuma bayan Allah mai girma da buwa. Kala tabaraka wa ta'ala, Allah wanda albarkacin shi suka yi waita wa ta'ala ya ɗaukaka, yake cewa, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu. Ba mu aiko wani manzo ba gabaninka, sallallahu alaihi wasallama min rasul ba mu aiko ba wani manzo gabaninka illa nuhi ilaihi face sai mun yi wahayi ya zuwa gare shi annahu la ilaha illallah annahu la ilaha illa ana sai face ya ce wa mutanen shi lalle babu abin yiwa bauta da gaskiya sai ne Allah fa'budun to idan haka nan ne ku bauta min ni kadai ai wahiduni fil ibada ku kadaitar da ni da bauta wa qala ta'ala haka Allah madaukake na cewa wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyim Allah madaukake na cewa wama umiru ba a umarci ba ahlul kitab kirista da yahudawa illa li ya'budullaha sai kawai dan su bautawa Allah shi kadai shi yasa yace mukhlisina lahu din suna masu tsarkake mushi addini ba tare da gwama su da wani ba akan wannan addini ba tare da cewa Isa Allah bane ba ba tare da cewa Isa dan Allah bane ba ba tare da cewa Maryam ita ma Allah ce ba a'a ba tare da cewa Uzairu dan Allah bane ba ko Allah ne a'a mukhlisina lahu din kuna masu tsarkake mashi addini shi kadai, hunafa'a kuna masu karkacewa shirka, wa yuke musala kuma haka Allah maɗaukaki ya umarce su su tsaye da sallah wa yu'tu zaka su ba da zaka wa zalika dinul qayyima kuma wannan shine addini tsayayye addini daga Allah maɗaukaki kuma wannan aya ta zo a kan ahlul kitab kuma aya ce wadda ta game dukkan musulmi Allah bai umarci kowa ba daga cikin muminai sai dan ya sai kawai ya halicce su ne dan su bauta mishi shi kadai kuma su tsaye da sallah su tsaye da zakka su ba da zakka kuma da sauran abin da ya zamanto wajibi ne na a ƙarƙashin musulunci قال والدليل قوله ta'ala malam bayan ya kawo wannan sai ce dalilin faɗan wannan da ne faɗa Allah maɗaukaki da ya ce, Alhamdulillahi Rabbil Alami, dukkan godiya ta tabbata ga Ubangijin talikai. Wa kullu masu wallahi alamun, kuma dukkan kuma bayan Allah to alam ake ce mishi, halitta ne, wa ana wahidun min zakal alam, ni kuma ɗaya ne daga cikin wannan abiban halitta. Malam sai ce, Istadallal mu'allifu rahimahullahu لكون الله تعز وجل مربيا لجميع الخلق بقوله تعالى wanda wallaha littafin wannan ya kafa hujja da cewa Allah maɗaukaki shine mai renan marini wanda ya reni dukkan halitta da fada Allah maɗaukaki da ce alhamdulillahi rabbil alamin dukkan godiya ta tabbata ga ubangijin talikai yani alwasfu bil kamali wal jalali wal'azamati lillahi ta'ala wahda shi ne kama, kamantuwa da kamala cikakka da girma hallau da girma azama dukkan wannan na Allah maɗaukaki ne shi kaɗai za ka samu wani iya da cika kamala sai dai ragagga ce haka za ka samu wani iya da girma girman shi ragagge ne cikakkan kamala da girma da ɗaukaka na Allah ne maɗaukaki. Shi yasa ce rabbil alamin, ai murabbihim bin ni'am, wanda ya rene su da ni'imomi. In ba dan Allah maɗaukaki ba ya rene ɗan Adam da rai, ya rayu. Ya rene shi da lahiya, ya rayu. Ya rene shi da iskan da yake shaƙa, ya rayu. Dukkan wannan ni'imomi ne na Allah maɗaukaki. Wa khaliquhum kuma shine wanda ya halice su wa malikum shine wanda ya mallake su ai rabbil alamin mun dauka wa khaliqihim wa malikim wanda ya halice su wanda ya mallake su wal mudabbir lahum kama sha'a kuma mai jujjuya al'amura ne gare su kamar yanda ya so qala wal alamu kullu man siwa allahi alam kinan dukkan wanda ba Allah ba alam ake ce masa wasummu alim alaman kuma an ce musu alam kinnan li'annahum alima ala khal alamun ala khalqihi ala khaliqihim domin alama ce amsa wanda ya halice su in gane ko da ka samu wani abu to zaka samu dalilin shi wanda ya halice shi kina wanda ya halice shi dalili ne akan mene akan wanda ya halitta قال وأنا المجيب المدبر ففي كل شيء آية تدل على أنه واحد cikin kowane abu da zaka ɗauka zaka samu aya ce alama ce absa cewa lalle Allah maɗaukaki shine mahalicci wanda ya zama to shi kadai wanda zai nuna cewa lalle wannan Allah ya halicci wannan kuma Allah saban ne shi wannan halitta na'am وأنا المجيب بهذا واحد من ذلك العالم ni kuma mai karbawa da wannan ɗaya ne daga cikin wannan ƴan talakai wai za kana rabbi wajaba alayya an a'budahu a'budahu wahda to idan ya kasance shine ya rene ni to ya zama to wajibi a kaina in bauta mishi shi kadai malam yace fa idza qila lak bima arafta rabbaka faƙul bi ayatihi wa makhlukatihi idan an tambaye ka kai ka ce ubangijinka shine Allah domin shi ya cancane ka ya halicce ka to da menene ka san ubangijinka ta wata hanya ka san ubangijinka shi yasa bima arafta idza qila lak bima arafta rabbak da me ka san ubangijinka faqul bi ayatihi na san ubangijina da ayoyin shi wa makhlukatihi da abiban da ya halitta qala istadalla al-muallif rahimahullahu ta'ala li kauni llahi azza wa jalla murabbiyan nam qala ay idha qila laka bi ayyi shay'in arafta rabb arafta allah azza wa jalla faqul araftuhu bi ayatihi wa makhlukatihi al-ayatu ayoyi jami'ina ayatun kuma iya zuwa da jami'ai ayoyi kuma alama ana nihin alama qala jam'u ayatin wa hiya al'alamatu 'ala shay allati tadullu 'alayhi wa tubayyinuhu kenan an an ce aya ana nihin alama wani abu wanda take nuni akan shi misali idan mutum iya cikin tahiya ya ga kashin raƙumi ya tabbata mene raƙumi ya huce shi yasa ƴan magana suke cewa alba'aratu tadullu ala alba'ir kashin raƙumi na nuni akan cewa akwai raƙumi to wannan sai zamanto aya ce kashin raƙumi aya ce akan mene akan raƙumi qal wa ayatullahi ta'ala nu'an ayoyin Allah madaukaki sun kasu kashi guda biyu kauniyatun wa shar'iyyatun akwai ayoyi na sarari na abeban halittar da Allah maɗaukaki ya halitta wannan sai a ce ayatun kauniyatun wa shar'iyyatun akwai ayoyi na shari'a qala fal kauniyatu hiya al makhluqat ayoyi na sarari sune abeban da Allah maɗaukaki ya halitta halittu wa shar'iyyatu kuma ayoyi na shari'a هي الوحي الذي أنزله الله على رسله shine wahayin da Allah madaukaki ya sabkar da shi a bisa manzannin shi wa ala hadha yakunu qawlul muallif rahimahullahu ta'ala bi ayatihi wa makhluqati a bisa wannan ne fadan malam wanda ya wallaha littafin wannan take kasancewa da yace da ayoyin shi da halittun shi min babi atfil khas ala al'am ya zo a salo na raba abin da yake bantacce a bisa abin da ya zama to gamamme mun gane ko idza fassarna al-ayat bi annaha ayatul kauniyya wa shar'iyya idan mun fassara ayoyin wannan da mun da nihin ayoyi na sari da ayoyi na na shari'a ay min babi atfil mubayin al-mughayir ila idza khassasna al-ayat bil ayat shar'iyya kuma zai dauki ma'ana hallau raba abin da ya zamanto mubayin wanda ya sha bamban da wani idan muka keɓance ayoyi da ma'ana ayoyin shari'a mun gane ko kina a cikin ayoyin ma na shari'a daban-daban ne ba aya guda bace ba wa ala kullin wa ala kullin fallahu azza wa jalla yu'rafu bi ayatihi al-kawniyyati wa hiya al-makhluqati al-'azimati وما فيها من عجائب صنعه وبالغ الحكمة ما نيتي abin da yake tabbatacce cewa ana sanin ubangiji Allah mai girma da buwa da ayoyin shi nasari kuma su ne halittun shi masu girma wanda a cikinsu akwai abeba na mamaki wanda akwai mamaki a cikin halitta yanda Allah maɗaukaki ya tsara wannan halitta da girmanta ko da ƙanƙantarta da yanayinta, kuma ya zamanto ƙalƙashin hikima ƙwararra, wa kazalika yu'raf bi ayatin shar'iyya kuma haka nan ana sanin Allah maɗaukaki da ayoyin shi na wahayi, wa ma fiha min al'adli da abin da ta ƙumsa wannan ayoyi suka ƙumsa na adalci, wal ishtimali alal masalihi kuma sun ƙumshi nagartuwa da kyau da inganci. ingancin abu wa daf'il mafasid wanda suka kumshi kuma ture dukkan abin da ya zama tobanna ne qala fi kulli shay'in ayatun tadullu ala annahu wahid cewa dukkan cikin kowane abu in mutum zai sa yayi tsokaci ya sa hankalin shi zai tabbata cewa akwai alama wadda take nuni kan cewa wannan wanda ya halitta shi kadai ne shine Allah madaukaki قال فإذا ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما na daga cikin ayoyi nam a lokaci yayi muna yi tsayawa akan wannan gaba abinda muka wadi daidai Allah madaukake ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah madaukake ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وعليكم السلام ورحمة الله سنة حالتا نعم حالتا kana akwai al'amari na mamaki a cikin halittun Allah maɗaukaki. Nam, baligul hikima wanda ya zamanto ya kai mutuƙa a hikima. Wallahu ta'ala alam.